نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالحمد لله الواحد الأهد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي وفقنا للصيام والقيام اتباعا لسنة سيد الأنام الحمد لله الذي أظلنا بليلة السلام والقدر والإكرام الحمد لله الذي أمرنا في الأعياد ببر الأيتام وإفشاء السلام وصلة الأرحام الحمد لله الذي كتب على نفسه البقاء وعلى خلقه الفناء انقضى رمضان وبقي الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أيم أيها من سام رمضان وأهيا لياليه بالقيام انتهى شهر رمضان كأي شيء ينتهي وهو شهر عزيز وكم من عزيز ودعنا وفي قبره وضعنا وتحت الثرى ورينا هل غابت الشمس وهل أفل القمر كلا ثم كلا إنما الزمان يدور والحياة تصير والسفر طويل والزاد قليل وما من يوم ينشق فيه الفجر إلا ومناد ينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لن أعود فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن كان يعبد الرحمن فإن الرحمن باق لا يفوت ولئن فات رمضان فقد بقي الرحمن وبقي الإيمان وبقي القرآن وبقي البر والإحسان ومن علامات القبول الاستمرار إلى الممات فأخشى ما أخشى بعد انتهاء رمضان ترك الفرائض وتعطيل المساجد وهجر القرآن وارتكاب المعاصي عياذا بالله ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا قيل لبشر لبشر الحافي إن قوما يعبدون في رمضان ويجتهدون فإذا انسلق رمضان تركوا قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وقال حسن البصري رحمه الله لا يكون لأمل المؤمن أجل دون الموت ثم قرأ قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يئز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصنى بملائكته وصلص بكم أيها المؤمنون وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد كان السلف الصالح يدعون بعد رمضان ستة أشهر أن يتقبل منهم يقولون اللهم تقبل منا رمضان واعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعيشة سعيدة وفي السنة من سام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الله أكبر dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako godiya ta tabbata ga Allah daya ɗayan da bayi da kishiya bayi da kini bayi da sa'a bashi da abokin tarayya mawadacin da baya da bukatar kowa kowa yana da bukata zuwa gare shi makaɗaicin da bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma da ɗai bayi da tsaraka godiya ta tabbata ga Allahn da ya mana gaman katari da azumin watan Ramadana da yin salloli na kiyamun laili a cikinsa koyi da bibiya ga sunnar shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam godiya ta tabbata ga Allahn da ya shuɗar da mu dare mai aminci daren ƙaddara dare mai daraja daren girmamawa wato daren lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr Allah ka sa mun dace da wannan dare godiya ta tabbata ga Allah da ya umarce mu da kyautatawa marayu a cikin kwanakin idi da yaɗa sallama da sada zumunci godiya ta tabbata ga Allahn da ya rubuta wa kansa dawwama amma ya rubuta wa dukkanin halittarsa karewa lallai watan ramadana ya kare amma ubangiji mai rahama yana nan shi wanzazze ne baya karewa duk abin da ke kan doron ƙasa komin nagartarsa watan wata rana dole za ka neme shi ka rasa inda a ce akwai wata nagarta da take wanzar da bawa a duniya to da yau dukkanin annabawa suna nan domin su ne fiyayyin managarta in a ce akwai wani lokaci saboda albarkarsa da Allah ya rubuta masa dawwama baya shuɗewa to da watan ramadana bai shuɗe ba amma Allah bai kaddara wa dukkanin wani mai rai ko dukkanin wani lokaci dawwama ba a cikin wannan rayuwa ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut kuma ubangiji madaukakin sarki ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka kwanaki suke a duniya muna kewaya su tsakanin mutane duk dadin wuni a gare ka sai ya shude kuma marar dadin sai ya zo maka haka nan duk lokaci mara dadi duk da baka son sa rashin son sa ba zai hana shi ya zo ba kuma idan ya zo din ba zai dawwama ba lalle hakika dukan wani abu da muka sani Allah maɗaukakin sarki haka ya sunnanta a rayuwa zai zo kuma zai tafi zatin ubangiji kadai shine wanzazze lalle watan ramadan alherin Allah ya tabbata ga wanda ya riske shi kuma ya samu damar azumtarsa ya raya dararansa ta hanyar yin salloli da ibadoji da karatun alkur'ani da kyautayi da dukkan ayyuka na nagarta wata ramadana ya shuɗe kamar yadda kowane abu yake shuɗewa tare da cewa wata ne mai girma mai daraja yo amma nawa nawa ne mai girma mai darajan da muka yi bankwana da shi nawa nawa ne mai girma mai darajan da muka binne shi cikin kabarinsa nawa ne daga cikin masu girma da darajar da muka zuba masa turbaya a kansa wannan bai hana rana ta sake fitowa ba bai hana wata kuma ya faku ba bai hana rana ta kewayo ba bai hana dare ya zagayo ba domin mutuwar wani ba ta tsayar da rayuwa kamar yadda rayuwar wani ba ta canja rayuwa Allah ya tsara rayuwa ya riga ya mai mata tsari nagartan managarci ba zai canja komai ba kamar yadda barnan mabarnaci ba zai sauya kaddara Allah ba lallai hakika zamani yana kyakkyawayawa ita kuma rayuwa tafiya take kuma tafiya ce mai tsawo a gaban dukkanin mai rai kuma guzurin bai da yawa sai dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dafa mana babu wata rana da alfijir zai ceto a cikinta face sai wani mai kira na mala'ika yayi kira yace ya kai dan adam ka sani wannan wunin sabo ne a gare ka kafin yau ba a taɓa yin irinsa ba kuma idan ya wuce ba za a sake maimaita shi ba a yau muna juma'a wannan juma'ar da muke cikinta ba a taɓa yin ta ba a rayuwar duniya yau ita ce kuma in ta riga ta tafi ba za ta sake dawowa ba to haka nan rayuwarmu take waɗannan kwanaki makale suke da ajalinmu makale suke da rayuwarmu makale suke da lafiyarmu a cikinsu ne muke ayyukan nagartar da Allah zai karɓe mu kuma a cikinsu ne wanda in mun yi sakaci muke ɓata rawanmu da tsalle muke yin abin da Allah zai fushi da mu Allah ka tsare mu da haka kowace rana tana gaya wa dukkanin wani ɗan adam da yaranta na hali ba da yaranta na magana ba da yare na ɗabi'a wanda mai hankali ke iya fuskanta ya lura ya gane ba wai da furucin baki ba cewa yau wani bangare ne na rayuwarka in ya tafi ya tafi kenan kuma ba zai sake dawo maka ba kuma ka sani waɗannan kwanaki da waɗannan lokuta su ne shaidun da Allah zai tsayar a ranar tashin alkiyama su yi maka shaida akan abin da ka aikata a cikin wannan rayuwa in na alkhairi ko kishiyar haka da haka kwanaki suna gaya mana mu tsaya mu ribace su domin idan suka shuɗe ba za mu sake haɗuwa da su ba kuma sai ranar alkiyama duk wanda ya kasance yana bautawa ramadana ne ba ubangijin ramadana ba to yanzu zai ji ya huta tunda abun bautarsa ya tafi amma idan ubangijin ramadana kake bautawa to baka da hutu duk da ramadana ya wuce da dukkan abin da ke cikinsa na albarkatu amma haƙƙin Allah yana nan rataye a wuyan bayi na su tsaya su bauta masa su kiyaye dokokinsa kada su yi sakaci da dukkanin abin da ya ɗora musu lallai ubangijin ramadana mai rahama yana nan lallai imani yana nan lallai alkur'ani yana nan lallai ayyukan nagarta da kyautayi suna nan kuma yana daga cikin alamomin da suke nuna mutum ya dace idan ya yi ibada a ga ya ɗore a kan ayyukan alkhairi ko da ba su kayyana baya ba a watan ramadana ka yi ta azumi kwana talatin babu ci babu sha kila ma akwai waɗansu ayyukan laifi da ka tattara ka dena kila akwai wasu ayyukan nagarta da da ba ka yi ka zo kake yi kawo kunu ne masallaci kawo ƙosai ne kawo ruwan sanyi ne sadakar dabino ce ko ma dai menene kame idan ka ne daga kallon haramun to ka sani waɗannan ayyuka da ka yi so alamar cewa Allah ya karɓa maka su shine a yanzu a ga ka ci gaba da kwatantawa lallai ɗan adam ba zai iya rayuwa kamar yadda ya rayu a ramadana ɗari bisa ɗari ba amma zai iya kwatantawa za ka iya rayuwa a wajen ramadana hamsin cikin ɗari na yadda ka rayu a ramadana kila tun da aka shiga watan ramadana baka taɓa fashin sallah a jam'i ba aƙalla za ka iya yin kowace sallah cikin biyar guda uku a jam'i a watan da ba na Ramadana ba. To in ka ɗore a kan haka, ko shakka babu kari bace Ramadana kuma alama ce ta cewa Allah maɗaukakin sarki ya karɓa maka. A watan Ramadana ka yi karatun Alƙur'ani, kila ma ka yi sauka a yanzu da ba Ramadana ba, za ka iya yin duk wata kai izu talatin, kai duk wata kai izu goma. amma a ce ka mai da ƙur'anin ka ninke bayan ramadana ba kai ba shi to alama ce ta cewa na ramadanan Allah bai karɓa ba baka dace ba a ramadana an yi ta sallar dare da kai an yi ta wuturi an yi ta addu'o'i yanzu ba ramadana amma ka koma ka ci gaba da bacci tun daga farkon dare har goshin asuba a yanzu babu sallah ko da raka'a ɗaya ce wannan ba ƙaramin asara bace shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaga kwazan sahabbai a cikin watan Ramadan sai yake gaya musu cewa to ku mai da hankali ku ci gaba da ayyukan alkhairi har a wajen Ramadan in a Ramadan kuna iya yin sallah raka'a goma sha uku da daddare to akalla a wajen Ramadan ko raka'a ɗaya ce kullun kai in a Ramadan a sallolinku na dare kun yi sauka alqur'ani to kamata ya a wajen Ramadan ko da kulhuwallahu ɗaiɗai ce a kowane dare ka karanta idan mutum ya ci gaba da haka to wannan shine alamar yayi karatu a makarantar Ramadana ya samu horo kuma ya fita da kyakkyawan sakamako to amma mutum Ramadana ya wuce ya koma kamar ma ba a yi Ramadana da shi ba idan ayyukan fasikanci yake ya koma gidan jiya idan marowaci ne ya sake kulla bakin aljihunsa idan wanda yake karatun alkur'ani ne yanzu ya lullube qur'anin ya rataye a ɗakinsa sa to wannan alama ce ta cewa lalle mutum bai dace da ramadana ba wannan alama ce da take nuna mutum bai fahimci wa ake bautawa ba ba ubangijin ramadana ya bautawa ba shi ramadana ya bautawa to shine malamai suke cewa lalle ka zamo mai bautar ubangiji kar ka zama mai bautar ramadana kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan in ramadana kake bautawa to ko shakka babu ramadana ya wuce kamar yadda kowane wata haka yake wucewa amma idan ubangijin ramadana kake bautawa to ka sani fa shi yana nan yadda yake bada lada a ramadana in an yi bauta haka a wajen ramadana yadda yake mummunan sakamako da uquba ga duk wanda ya saba masa a wajen ramadan haka yake yi a ramadan da haka Allah subhanahu wataala shine abun bauta kuma shi rayayye ne dawwamamme ubangiji madaukakin sarki baya mutuwa da haka yana daga cikin alamun dace shine ci gaba da yin ayyukan alkhairi da gujewa ayyukan sharri har bayan shudewar Ramadan. Dace ba shine in kai wata addu'a ka ga biyan bukatar ta ba. Domin in dai addu'a ce ta neman duniya, to Allah madaukakin sarki bai sa ta ta zama alama ta gane mutanen kirki da mutanen banza ba. Domin sai kafiri ya addu'a Allah ya karbi tasa bai karbi ta mumini ba. Allah ya biya bukatun da yawa daga cikin kafirai. Ya ba su dama suka yi ta abin da suka ga dama da yawan annabawa sun yi addu'a Allah ya jinkirta addu'ar bai karɓe ta nan take ba, saboda ya nuna mana duniya ba ita ce ma'aunin gane na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba. Ubangiji maɗaukakin sarki ce, Man kana yuridul ajilata, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Duk mutumin da duniya yake so sai mu bashi, domin ba wata tsiya bace a wajenmu. To amma idan lahira kake so, kai aikin lahira wannan kuma akwai alamomi da ake gane su da shi shi yasa manzo Allah ya ce law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma da duniya wata tsiya ce ta kai daidai da kimar fuffuken sauro a wajen Allah to da ba zai ba kafirai daidai da makarwar ruwa ɗaya ba amma sai kaga kafirai sun fi kowa jin daɗi da fantamawa a duniya domin ita duniya a wajen Allah kamar rubabban abinci ne a wajen ɗaya daga cikin mu yadda shi kake baka bukatar sa to da haka Allah yayi watsi da duniya duk wanda yake so ma ya je ya dauka kamar yadda in ka zubar da abinci a bola ko wata rubabbiyar riga ba ruwanka da wa zai je ya dauka saboda bata dada ka da kasa ba wata rana manzo Allah yana tafiya tare da sahabbai da sanda kwagiri a hannunsa sai wuce ta gefen wata mushan akuya sai manzo Allah danye musu karatu na duniya a zahirance sai zunguru wannan akuyar da sanda yace waye daga cikin ku zai siyi wannan da sulai ko sisi ko taro suka ce ya ma'aikin Allah ya zamu sai mushe me zami da shi suka ce yace koda suka ce koda tana da rai ma bata daga cikin irin akuyoyin da mu mutanen Makka muke so akuya ce mai gajeren kunne irin akuyoyin mu nan su za ku ga akuyoyin su suna da sharba sharban kunnuwa to waɗannan akuyoyin sun fi daraja a wajen Larabawa daka suka ce ya Rasulullah inna hal asak akuya ce mai guntun kunne bata da kima bata da daraja a wajen mu ba ma siya ba ma kiwata irin ta sai manzo Allah ya ce to kin da kuke wa wannan akuyar da mushanta bai kai kin da Allah yake wa duniya ba bata ɗaɗa shi da ƙasa ba da haka yanzu wani tunaninsa ai ya roƙi kasuwa ta buɗe kuma ana idar da azumi kasuwar ta buɗe da haka shi bukata ta biya a'a wani kafiri ya fi ka ciniki kuma shi kowace ramadanin ma bai yadda da shi ba wani ya roƙi wata warakar jiki kuma alhamdulillah ana gama azumin wata ramadana sai ya ji jikinsa ya warke madalla da wannan amma wannan ba shine alamar karɓa ba wani kafiri bai yadda da ramadanan ba kuma ya warke ko asibitin ma bai je ba ba da wannan ake gane Allah ya karɓi ramadanan bawa ba bayi na ƙwarai suka ce ana gane Allah ya karɓi ramadanan ka ne ta hanyar ɗorewa da ayyukan alkhairi ta hanyar ci gaba da nisanta sharri amma akwai wani ana cewa an ga watan sallah in mai shaye-shaye ne ya koma in mai zuwa gidan mata ne ya koma in mai ƙarya ne ya koma in mai rowa ne ya sake kulla bakin aljihu ya koma gidan jiya to wallahi wannan asara ce ba karama ba watan ramadana wata ne kamar makaranta ana shiga ne a yi karatu a koyi waɗansu ayyukan alkhairi a san waɗansu ayyuka na shari don a guje musu to alamar ɗalibi ya ci jarabawa a makaranta shine bayan karatu da karɓar satifiket kuma a ga ya sanya wannan ilimin a aikace yana aiki da shi da haka ya 'yan uwa mai wa kanmu da kanmu hisabi kafin a yi mana kowa zai iya gane cewa ya dace da ramadana ko bai dace ba lissafin sauki ne da shi idan ka gano cewa baka dace ba har yanzu kana da sauran dama domin har yanzu kana da rai sai ka tuba wa Allah sai ka sake daura damara in kuma kaga ka dace ka ci gaba da wasu ayyukan alkhairin sharrin ka daina daidai gwargwado to ba dabararka bace ba iyawarka bace rahama ce daga Allah sai ka gode masa sai kuma ka ci gaba da samun neman samun yardarsa da neman daɗa samun kusanci zuwa gare shi ta hanyar imani da ayyuka na gari da ka tun ba a je lahira ba mutum yana iya wa kansa da kansa hisabi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mu rinƙa wa kanmu da kanmu irin wannan hisaban domin wannan shi kadai ya isa ya nuna mana ina ce makomar mutum ba a je lahira ba shi yasa Umar dan Khattab yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku rinka wa kanku hisabi kafin lokacin da za a zo a yi muku idan kana lissafi to lokacin da aka zo aka ritsa ka lissafi ba zai rikice maka ba domin ka irga komai amma baka lissafi sai da aka zo aka tsara ka aka ce lissafa to kama kama za ka hauyi wannan kuma ba alama ce daga cikin alamomin mumini mai hankali mai tunani mai hangen nesa ba domin ka sani ita wannan duniya komin daren daɗewarta komin daɗinta ba matabbata bace ba da yawan waɗanda aka fara ramadana da su ba aka yi da su ba da yawan waɗanda sun so su riske watan ramadana ba su riske shi ba to ko kai ɗin da ka riske shi ka samu ibada a cikinsa har aka kawo bayan sallah ba kuma ya nuna cewa ka ci ka cinye kuma za a sake wani ramadanan da kai allah maɗaukakin sarki ka maimaita mana ramadana da imani da lafiya da kuma yalwar arziki kuma ka ba mu ikon azumtarsa ka ba mu ikon ɗorewa akan ayyukan alkhairi da kuma nisantar ayyukan shari yayan uwa masu alkhairi mafi tsoron abin da ake tsoracewa al'umma bayan wucewar ramadana shine watsi da ibada ta farilla mutane sun cika masallatai a lokutan Ramadan an yi ta salloli na farilla to amma yanzu Ramadan ya wuce kai ka ce waɗannan mutanen an ɗebe su an yi sama da su masallacin da yake cika har ƙarshe yanzu zaka zo ka tarar da ƙyar sahu biyu ko uku suke cika baya kaiwa rabi ballantana ya cika dukansa ina mutanen suke suna nan guduwa suka yi yana daga cikin abin da yake jiyewa ake jiyewa mutane tsoro shine kauracewa alqur'ani wannan qur'anin da dukkanin karfiyar rayuwar mu tana cikin sa wannan alqur'anin da shine kundin daukakan mu wannan alqur'anin da shine rigakafin mu matukar zamu riko da shi to zamu zauna lafiya zamu zauna lafiya ta fuskar lafiyar jikin mu zamu zauna lafiya ta fuskar kwanciyar hankulan mu za mu zauna lafiya ta fuskar dukkanin mu'amalolinmu amma ita rayuwa gwargwadon nisan ka ga ƙur'ani gwargwadon wahalarka a cikinta gwargwadon nisan ka da ƙur'ani gwargwadon yadda duniya za ta yi ta baka wahala amma gwargwadon kusancin ka da shi to gwargwadon yadda al'amura za su rinka zuwan maka cikin sauki ubangiji ya ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab littafi ne gawurtacce mai albarka da muka saukar maka da shi don su tintintini to sannan kuma don masu hankali su shiga taitayinsu game da shi wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wa sawfa tusalun laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun daka wannan alqur'ani a cikin sa dukkanin rayuwa take a cikin sa dukkanin warwaran matsala take a cikin sa dukkanin nutsuwa da kwanciyar hankali take mun rayu da alqur'ani a cikin watan ramadan amma kai co wani ya yi sallama da ƙur'ani bayan an gama watan ramadana babu shi babu karantawa babu shi babu zuwa inda ake fassara don ya ji ma'anar domin bai ɗauka ma ƙur'anin ya shafe shi ba idan da muna sanin menene alaƙar mu da ƙur'ani to da ba mu rinka mu'amalantar sa irin yadda muke mu'amalantar sa ba ƙur'ani fa kamar wasiƙa ce Allah ya turo wa kowa daga cikin mu kuma haka ne sako ne Allah ya turo min ya turo maka ya turo mana ya shafi kowa to yanzu ka ɗauka shugaban ƙasa ya turo maka da wata wasiƙa ya za ka riƙe ta za ka ɗauke ta da muhimmanci to sarkin sarakuna mahalicci mamallaki ya turo maka da wasiƙa kuma taka ce amma sai ka je ka aje ta ta yi dauɗa ka aje ta ta yi ƙura kai nesa da ita to koma me ke cikinta ba za ka sani ba in wani alkhairi aka yi maka alkawarin za ka samu ba za ka sani ba in wani sharri ne ake tsoratar da kai don ka guje masa ka tsira ba za ka sani ba saboda kayi nisa da littafin magabata suna cewa idan ka ga ƙur'ani ya yi ƙura a gidan mutum to ka tabbatar da zuciyarsa ta fi ƙur'anin ƙura kuma alamar ƙura a kan ƙur'ani a gidanka ya nuna baka karanta shi saboda ko baka kaɗe shi inda za ka ɗauka ka buɗe to ƙurar ba za ta zauna ba to shi kuma yadda kake daga shi kana budewa kurarsa tana zubewa to yadda zuciyarka kuma take wankuwa kenan me yasa magabatan mu suka zama waliyai sama da mu saboda su suna mu'amala da Qur'ani Imam Zuhri matarsa take cewa wallahi da karatun Qur'anin sa gwanda ya mun kishiya uku saboda ba abin da yake gaban sa irin karatun Qur'anin sa daman yana daga cikin abin da kishiya take damuwa da shi in za a yi mata kishiya ko mace take damuwa da shi in za a yi mata kishiya shine kishiyar za ta ɗauke hankalin miji daga gare ta ta ce to ni wannan ɗauke hankalin ƙur'ani tuni ya riga ya yi min to shi yasa za ka rinka jin ambatansu Allah ya aje ambatansu ya aje kyawawan tarihinsu ya aje abubuwa na alkhairansu da kullum ana faɗa to mu a madadin wannan sai Allah ya mai mana da wayar hannu shi yasa walittakan mu ta gagara yadda magabata suka nace wa Qur'ani kowa yana da Qur'ani ba babba ba yaro kowa yana da wurdin Qur'ani kullun sai ya karanta kaza wane yana sauka sati sati wane yana sauka kwana uku uku wane yana sauka wata wata ba wani wanda baya wannan a cikin tarihin magabata wani koda da daddare ne bacci ya danne shi bai yi karatunsa na daraba na ƙur'ani to sai ya rama da rana abdullahi ɗan amur ya zo ya ce da annabi kai mun izini kullum in rinka sauka ya ce a'a ta yi yawa ina ma ka rinka sauka wata wata ya ce wallahi ni kuma ta mun nisa ya ce to sati uku uku abdullahi ɗan amur ya ce ya ma'aikin allah sati uku ya mun yawa a ce har sati uku ban sauke ƙur'ani ba ya ce sati biyu ya ce ya yi yawa sati ɗaya ya yi yawa sai ce to kwana uku uku ya ce ya yi yawa ya ce karkai sama da kwana uku to yanzu dan Allah a cikin mu akwai wanda yake saukar Qur'ani sati sati illa man rahima rabbuka wa qalilun ma sai dan kadan kai wani yau shekarar sa 60 a duniya amma bai taba sauke Qur'ani izo 60 ba a shekara 60 kaga ka dauka ko shekara ɗaya ɗaya yake sauka har yau bai kai adadin shekarunsa ba to ba za ka taba samun wannan a tarihin magabata ba to amma yau ku kalli tsakanin mu waye wanda bai da waya hannu ba wanda bai da shi ba babba ba yaro to irin abokantakar da muka yi wa wayar hannu a yau ita ce abokantakar da mutanen da suka yi wa Qur'ani shi yasa suka yi mana fintinkau kuma ko kai a yau da zaka kwatanta haka zaka ga kayi fice a cikin abokanka kayi daban a cikin mutanen garinku takaita mu'amalarka da waya a madadin mu'amalarka da waya mai da alqur'ani a ce yadda kullum sai ka buɗe waya awa ɗaya awa biyu ka shiga can ka fita can a ce kullum sai ka karanta ƙur'ani minti ashirin kacal wallahi ka gwada wannan ka gani a wata guda yadda rayuwarka za ta canja yadda lafiyar jikinka za ta canja yadda zuciyarka za ka ji kullum tana fari kaico to yana daga cikin asarar da muka yi wacce da za mu tuno mu hankali mu duba na tsanaki ya kamata mu kuka shine ramadana ya tafi kuma da yawan mu Qur'ani ya basu kenan ko sun bashi kenan sai kuma mai yawan rai inda rabo an ce da ɗaya daga cikin magabata Bishir Alhafi aka ce ga waɗansu mutane can masu yawan ibada masu ƙwazo amma fa a watan Ramadana da watan Ramadana ya wuce sai kaga sun koma gidan jiya masu karatun Qur'anin su sun dena masu sallar daren su sun dena masu zuwa tafsirai sun dena masu sadaka duk sun dena sai Bishir yake cewa bi'sal qaum tir da irin waɗannan mutane ba za a ce madalla da su ba la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan duk mutumin da bai sanya kulla alaka da Allah ba wai sai wata Ramadana ya zo to tir da shi wannan ba Allah yake bautawa ba Ramadana yake bautawa ya dauki ibadar Ramadana yayi ci biki ce wanda kuma ita ibada ba haka bace ba Hassan al-Basri yace la yakunu li amali al-mu'mini ajalun duna al-maut aikin mumini bai da wata iyaka in dai muminin kwarai ne sai dai in ya mutu sai karanta faɗin Allah da Ubangiji ya ce da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin kai ta bauta wa Allah sai fa in mutuwa ce ta zo maka shi yasa na Aisha take cewa da Ramadana da wajen Ramadana a wajen Annabi duk ɗaya ne in dai ta fuskar ibada ne ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi annaba baya ƙari akan sallar dare a ramadana ko a wajen ramadana akan sama da raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku mana shi manzo Allah da ramadana da sha'abana da shawwal da komai ta fuskar ibada da bin Allah duk ɗaya suke a wajensa to da ka ya ƴan uwa mu sani cewa lalle Allah subhanahu wataala ya halice mu ne dan mu masa bauta kuma bai kayyade mana wannan bauta da wani lokaci ba mu dage mu mai da hankali wajen yin abin da shi ya zo ya kawo mu duniya kada mu shagaltu da waɗansu abubuwa wanda ba haka ba magabata na kwarai sun kasance idan aka gama azumin watan Ramadan cikin abin da suke mai da hankali wajen yi shine yawan addu'ar Allah ya karba Allah ya karba Allah ya karba domin mu gane da kyau aiki daban karba daban munafiki zai iya aiki kafiri zai iya aiki mumini zai iya aiki amma nawa Allah yake karba na mumini inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karba ne daga wajen masu tsoron sa sanin Allah ya sa annabawa idan Allah ya ce su yi abu tare da shi ya sa su kuma suna da ikhlasi kuma su suka fi kowa imani da Allah amma sai sun zo su ne masa magiya ka karɓa domin ko ka yi aikin idan mashi'arsa ta motsa ya ce ba zan karɓa ba ba wanda ya sai ce dole shi yasa annabi ibrahim yana gina ka'aba kuma Allah ne ya sa mala'ika ya ɗauke shi ya kai shi wajen ya ce masa ga inda za ka gina wa Allah ɗaki wa izbawa ana li ibrahima makanal baiti to sannan Allah ya yi wa annabi Ibrahim wahayi ka je ka gina ɗakin da kai da ɗanka Ismail annabi Ibrahim ya tashi daga ƙasar Iraki ya tafi Makka ya je ya tadda Ismail lokacin ya girma ya zama yaro baligi zai iya aikin ƙarfi bayan sun yi gaisuwa ta zumunci ta ɗa da uba ya ja shi ya kai shi gindin Ka'aba ya ce nan wajen da kake gani Ismail wani fili ne Allah ya turo ni mu zo mu gina masa ɗaki da ni da kai shikenan sai suka fara aikin suna aikin Allah ya ce suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana amma da yawa daga cikin waɗanda ba su san Allah ba suna ganin tunda mun yi aishi kenan zaka ji wani yana cewa ma ai mun mika ta an sallah ce ai mun yi kaza to yadda kake da ikon ka ce ka mika ana da ikon a ce ba a karba ba sai kuma me shine ka sha wahalar banza wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba Allah ya ce akwai fuskokin da za su tashi a ranar tashin alkiyama cikin firgici da tsoro sun yi aiki sun wahala amma ba za mu karɓa ba tasla naran hamiya wuta za mu jefa su to duk mai hankali bayan ka yi aiki abin da yake dawowa cikin jikinka shine shin Allah ya karɓa ko bai karɓa ba shine Allah ya ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un waɗanda suke ba da abin da muka ba su na dukiya su zakka su kyauta su sadaka amma tare da haka a tsorace suke da mu lokacin da wannan aya ta sauka cikin suratul mu'minuna manzo Allah ya karanta ta sai Aisha ta tambaye shi tace ya ma'aikin Allah wannan ayar tana magana ne akan mazinatan musulmai maciya riban musulmai mashaya giyan musulmai suna sallah kuma suna sabawa Allah da haka suna tsoro sai ce a'a ba da waɗannan ake ba ai waɗannan ba su isa ma ai magana da su ba ba su kama hanya ba Allah ce ana magana ne da wanda suke sallah suna kuka da imani suke zakka suna ɓoyewa da sadaka kar ma a san su suka yi saboda ikhlasi waɗannan su suka san Allah domin sun san duk wannan abin da suka yi in ya ga dama ya ce ba zai karɓa ba shikenan sun tashi a tutar babu wannan shine hakikanin sanin Allah Allah ka karɓa mana Allah ka maimaita mana Allah madaukakin sarki ka samu cikin bayin da za su dawwama akan ayyukan alkhairi bayan shudewar Ramadana kuma ka sanya mu cikin bayin da za su ci gaba da nisantar dukkan wani aikin sharri bayan shuɗewar Ramadana. Yayin wa masu albarka yana daga cikin sunna idan watan Ramadana ya wuce watan Shawwal ya shigo ana so mutum ya yi azumi guda shida a ciki ba dole sai ka yi su a jere ba kana iya wawwarawa. Ba dole sai ka gama na Ramadana duka ba ko da ana bin ka bashin Ramadana shi wanda za ka biya bashin ba a ƙayyade maka lokaci ba amma shi sittu Shawwal a iya watan Shawwal ake yi. Allah ce duk wanda ya wannan sittu shawwal mana azumi guda shida bayan watan ramadana ya wuce a watan shawwal to Allah zai bashi ladan kamar yayi azumin shekara guda ne domin duk lada daya ko aikin alheri daya Allah yana ninka shi goma to idan ka dauki ramadana kwana 30 duk kwana daya goma kaga ka samu wata nawa akalla ka samu wajen wata tara to sannan sai ka zo kai wannan shida su ma in ka irga su a lissafin in ban kuskure ba zai cike maka sauran watanni sha biyu da aka shi yasa manzo Allah yake kwadaitar da mu akan cewa mu yi azumin watan Shawwal guda shida idan aka dauko lissafin duk goma duk ɗaya an maida ita goma to za mu wayi gari mu kamar mun yi azumin wata goma sha biyu ne a cikin shekara Allah madaukakin sarki ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah madaukakin sarki ka bamu damuna mai albarka Allah ka sauƙaƙa mana wannan tsananin zafi da ake fama da shi Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka ji kan magabatanmu idan tamu ta zo Allah ka samu cika da imani marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah dukkanin mu mabukata ne Allah ka biya mana bukatun mu Allah dukkanin mu muna cikin damuwoyi Allah ka yaye mana damuwoyin mu Allah ka kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira lalle kai ne mai kyautayi Allah ka karba mana Allah ka karba mana Allah ka karba mana wa kumu ila salatikum yarhamukum